salamu Allah yana ƙara gaya mana yanda in mun yi za mu gamu da shi lafiya Allah ya ba mu ikon taku yadda za mu gamu da Allah lafiya ya ayyuhal ladina amanu Allah ce ya ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadda kuka yi imani a cikin gaskata kun yi imani nake kiran ku masu imani kullum muna faɗa wanda duk zai maka shaida a bayan shaidan Allah ce to Allah ya shaida al'umman nan ta manzon Allah ta yi imani da gaske shi yasa kawai sai ce ya ayyuhal ladina amanu sai ya faɗe su da daraja ko in ce ya faɗe mu da daraja Allah ya kaddara muna shi ya ku wanda kuka yi imani na gaskata kun yi imani ittaqullah ku kiyayi batawa da Allah ku kiyayi karya dokokin Allah ku kiyayi fusata Allah abinda ake ce ma attaqwa shine tsantsan kaffa kaffa hankali hankali an tambaye wani gawurtaccen sufi bawan Allah masani aka ce yaya za ka yi ka fasalta ma rayayye yadda zai gane me Allah ke nufi da takawa yace to ɗayanku ne kamar ya shiga daji dajin nan wani waje akwai ƙayoyi mu'uziya to wani waje babu kuma ƙafansa ba takalmi in ya ɗaga ƙafansa daga inda ya taka bai ji sukan ƙaya ba in zai sake sa kafan a gaba sai ya duba wajen tukuna kafin ya sa kafan tsoron ne saboda kada ya taka wajen da wani abu zai cutar da tafin kafansa yake to wannan kaffa kaffa da mai tafin sawu yake yi saboda kada ya cutu ita ake ce mata kawa kullum kana duba nan inda nake nan da Allah da annabi za su mu'amalance ni a gurin eh a wajen shikenan ka samu waje in a ane a to shikenan ba wajen ka bane kenan a taqwa khairun wa afdal min al fatawa mutum ya tsantsan bai fada cikin sarkan ba bai shiga sasura da kukumman ba ya fi maimakon ya ƙin ta kawa ya fada kuma ya ishi malamai da fatawoyi ina za a fita ina za a fita kar a shigan ya ci cikin ina ne za a bi a fita Allah ubangiji ya datar da mu dukkan wanda ke tsoron Allah a bayan manzon Allah kowaye ba halittan da Allah ya bata martatta kawa yadda ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka su sake ce mashi a taqal iyali cikin matsuwar Allah haɗa su to annabi kuma shine limamin su alaihi salatu wassalam bayan kun ƙada jin tsoron Allah Allah na ce mu ƙada jin tsoron sa wazaru ma baqiya min riba dan burbuɗin abin da ba ku kakkaɓe ba cikin kasuwancin ku abin da ya shafi riba shi ma ina kiran ku ku tuɓu ku bashi ku nisance shi wannan yana nuna kenan Allah ya kaddara komin kashin abin da ya rage na riban Allah yana gaya wa allazina amanu shi ma su karkade shi kawai su daina yin sa kenan za mu gane a babin riba da kaɗan da mai yawa duka fushin Allah yana jiki kenan ga tsoron Allah yake mu ƙara yi kuma yake wazaru ma baƙiya mu bar abinda ya ragowa muke kallon ‘yan ƙanƙananan ne a'a shi ma mu bari in kuntum muminina malamai sun ce wannan in ɗin nan shar'iyya ta nan baya nuna in sun ƙi barin sauran ragowan wai sun yi rigga a'a cikan magana ce in ce na kira ku Allah na amanu mun ce eh ya Allah ka kira mu don kuna so ku ci gaba da samun wannan darajar to sai kun bar dan abin da ya ragowa na burbudin mu'amalan ku da riba kun ga kenan wannan tai an fara da kira a ƙara takawa an ƙara da kira kuma cewa a bar abin da ya saura na hulɗar riba ko mun kankantansa kuma hakan zai sa ɗan adam ya ci gaba da samun kansa a diwanin allazina amanu to kun ga riban nan malam wannan karatu da muka dade muna yi a wannan ayoyi ba za ka samu wani abu wanda yake ake kallonsa sauƙi-sauƙi amma girman bala'insa ya kai ya kawo irin wannan ƙazamar harka ta riban nan ba ko ni da kai ne ko gwamnati da gwamnati ne ko gwamnati da mu ne in dai riba ce malam hukumci da muke kanta nan duka Allah ubangiji ya la'anci harkar ya kira masu imani su daine shi yasa jiya mu karanta wasu asar wanda kowa sai da ya birgice saboda ga yadda Allah zai mana a lahira don riba kuma gashi al'umman annabi ta ƙarshe riban sai ta bi kowa kuma ba inda annabi ce to tunda dai bin ku tayi to ku kun tsira a'a kawai kawai kawai magana ce ta mu damu mu ƙara damuwa wataƙila Allah ubangiji ne ta ɗayan mu kafin a kai kafin a kai ga wancan marhalan sai Allah ubangiji sai mana arziki sai sa mu cika da imani mu fita daga wannan ruɗu gaba ɗaya azumi yayi kusan ƙarewa zaman mu na tafsiri banda zamanmu na yau ishirin da biyu in za mu yi karatu har ran ishirin da tara to muna cikin ya sati ɗaya ce rana ya yau ne za mu yi addu'an hatama na tafsiri amma ba na ɗaya shimfiɗin majalisin ba kamar da rannan dan uwa malam sani ya gaya mana saƙonnin za su zama suna da ƙarfi kuma mu shigar da su a bana da haka yanzu kenan har azumi ya kare aya ɗaɗɗaya kawai za mu dinga haƙuri ne don mu samu isa kan abin da muke kallo don zuwa baɗi wannan ba ta kowa bace ta Allah yau abin da za mu kalla wata harka ce ɓatacciya tana zama ƙanwa ma wannan riba kuma a cikin islam ne aka shuka ta ta tsiro kuma a ciki ake mata bayi ake mata noma ake mata tsiro ake mata maimai ake sa mata taki shine ni musulmi ne ni na zauna cikin ilimin da Allah ya ban na ɗauki takardu na rubuta ma duniya littafi don ta koyi addini ni na fara ran kaza ga watan kaza na wasa ran kaza ga watan kaza na hatta maran kaza ga watan kaza wane duba min wane duba min wane min gyara wane sahaha mini na zo na buga sai na ce dukkan musulmi ina gayyatan su su zo su taru su zo su ga abin da na rubuta don addini ya ci gaba don jahilai su san wani masani ya rayu kuma ya amfani wannan taron kuma duka da sunan addinin musulunci ne zalla budewa da addu'a wani maraba da baki wani karanta ayin qur'ani wani babban mai kaddama da uwa na farko wani na biyu wani to wannan din shi yau shine zamu duba shi musulunci ne mu abin da zannar da mu a nan jiya mun conclusion maganan ƙurra'u ba maganan musabaka tun daga annabi zuwa ƙari na ƙarshe ba ba maganan musabaka ba kuma muna ba da jiya har yanzu wanda ya san ran da annabi yake musabakansa ya zo don Allah ya taimake mu kar mu mutu cikin halaka muna kowar addini a ce kuma ya tabbata ya kuma gaya mana katagori nawa ke kakkasawa kyauta mafi tsoka ne wanda ya na ɗaya ne wa ake ba gwanzon shekara duka muna na hannu mun ta zuruna muna zanni a nan mu ba bakin tsanani ba ne ba in kuwa babu wannan to dole ne musabaka ya fito ya ga duniya tuwa tuwa ce shikenan kuma ba wanda ya sanin tuwa tuwa dama ka iya da inci ya tuwa tuwansa babu cikin wanda muka lissafa min ladun muhammadin ila nihayatul qari wanda yake cewa ka ba shi kuɗi tukuna ka san qur'ani ka ba shi kuɗi tukuna yarka ɗanka akwai mu qur'ani ko addini babu amma jiya mun toge mun ce imamu ahmad bin muhammad bin hanbal wanda ya bar duniya akwai haddan hadisi miliyan ɗaya da dubu ɗari uku a kansa na hadda na hadda babban sufin nan ya ce idan a baitul mali ne za a ɗauka a ba wa mazaunin koyar da addini a baki ina cikin talauci ya karba ina wadata kan ya karba a baitul mali ba a wuyan uban yaro ba ko mijin mata ba wannan harkar makaratun duniya ne ake wannan shefanan dan da ka kare ka da dama duniyar za ka kuma nema jiya mun ce khalifa umar dan abdul aziz Allah kara mar rahama al umawi jikan sayyidina umar ne to wajen mafiyarsa ya faɗa jiya mun faɗa ya naɗa wasu malamai guda biyu ɗaya sunan shi umaru ɗaya sunan shi zaidu su je su koyar da addini sai ya yanka kuɗi a baitul mali a ba wa umarun nan a ba wa zaidun nan umarun nan sai ya karba ya karba koyar wanda ya ji yake ya karba zaidu ya ta a bai karba halifa ya zo addu'a yake ba mu gani ba na laifi ga wanda ya sa hannu ya karɓan nan amma wanda bai karɓar nan ba Allah ya waita mana irin to mala wancan na farin izini ne tunda a baitul mali ne wannan kuma Allah ya waita irin ku shi ta koyarwa kawai majanan ashe nan ne kenan nan ne gwadabe nan ne channel din ke to yau za mu je garin makka wanda ya fara rubuta littafi a tarihin musulunci a makka ibnu jurayjin ne littafi a hada a takarda a daga a ce wannan littafi ne a rubuta shi ci kaza ko fi hukumi kaza ibnu jurejin hijira shekara 150 ya bar duniya bai kaddamar da wannan littafin ba dukkan talibin a maka ana biyo bayan sa shine liman mun koma mun tada ishaq ibnu ishaq kima al-makki shi kuma hijira shekara ɗari da hamsin da ɗaya aka yi janazarsa ibnu jurayjin na shekara ɗaya a kushewa jama'a shi kuma ibnu ishaqa ya tabbaki duka rahimahumullah wannan a makka a tarihin talifi a makka kowa ya dosani ta wada ya rubutu wa'annan ya biyu ba ɗayan da ya kangani ya kira taro a tara mara kuɗi a biya shi kuɗin takardunsa tawadansa alƙalumansa lantarkinsa babu saboda shi wannan hidiman ana yi ne addini ko ake ma hidiman Allah ubangiji sa kuma a je lahira a tsira ba katun kwamfuta bane da walda addini ne ake so ya buwaya kana gitta kuɗi to mara kuɗi ka kore shi ko ba inda Allah ke zai ba kowa kuɗi sai ka ta zama a arne da kafiri ran da ka samu kuɗi ala kai ka san Allah ba zai maka wannan ruwan ba manzo Allah ba zai maka wannan rowan ba mun zo Madina mun samu marubucin da aka yi ittifaki shi ya fara yi muna so mu gane fara yi daban shuhura daban ku dinga bin me nake faɗa muna maganan ma'u ne wanda su ne suka yaye labula haka ne to mun zo yanzu Madina mun samu Sa'idu dan Abi Arubata shi kuma shine ya fara tsosananta wada ya zana addini a takarda da sunan ‘yan baya su samu hijira shekara ɗari da hamsin da shida ya yi wa fati. A Madinan akwai arrabi ibn Subaihin hijira shekara ɗari da sittin ya yi wa fati. A Madinan akwai imamu dari da hijirati imamu Malik bunu Anas bunu Malik bunu Abi Amirin Abu Abdullahi Asbahi hijira shekara 179 ya bar duniya wannan malaman duka Madinawa ne bi ma'ana a Madina suka yi talibin ko da a ce zuwa Madinan suka yi to ɗayan su ba wanda ya taro taron kaddamar da littafi balle a bambanta farashi yadda gwamna zai saya kaza kifitin sai da zai saya kaza kitika kaza matansa kaza babu babu kuma suna ci suna sha suna buƙatar riga da wando su ma ba mala'iku bane balle ka ce ai su sun huta su ba sa cefa ne sun ci ka cefa ne ma tausayin yan baya suka zauna don addini ya ɗaukaka ba don me za su samu ba mun zo basara mun samu hammadu dan salamatan basari hammadu hijira 168 aka busa lafi shine na gaba gaban tsosa na tawada da zana addini a takarda a basara bai taron kaddamarwa ba mun zo kufa mun tadda sufiyan bin sa'id bin masaruk as-sauri Sufyanu Tauri hijira 161 aka yi janazarsa a Kufa na cikin na gaba gaban talifi bai yi taron kaddamarwa ba. Mun kuma isowa can mun samu Abu Amrin kana magana Abdurrahman al-Auza'i. Auza'i hijira shekara 157 aka yi janazarsa Allah ya ci kansa ya wallafa littattafa amma bai yi taron kaddamarwa ba balle a samu bambancin farashin da yake ɗibi da riba. Duk abu in iri ɗaya ne a musulunci dole kuɗin ya zama ɗaya ne shi ma sarkin wayo mai littafi da cewa a zo a mutifabos ga littafi na naira hamsin hamsin shi kenan shi a ce su hala ya ga jiran ladan lahiran nan ba gaskiya waye je ya gani ya dawo ya tabbata shi kenan kaga sai sai da kayansa kawai amma kuɗin nan a wajen wani miliyan ɗaya kofi goma wani ya ɗauki kofi ishirin miliyan biyar wani ya ɗauki talatin miliyan biyu habba kuma takardun nan tsayin su daya fadin su daya balo din su daya kasan su kuma daya kuma a ce addini bal sunna ce ma kai ne mai maulidi kai ne ka bata addini su gyara hijiki ne da yake an raina maka zuwa makarantanka a duk wanda ya zauna yake zai sai da abu iri daya farashi daban-daban kana hada shi da fuka haƙu duk kitabul buyur a buɗe a duba daga nan zai gane abin da yake na mu'amala ce wajen kasuwancin musulunci mun tafi wafil mun samu hashimu dan bashir dan alkasim dan dinar ana masa alkunya da abu mu'awiyatu sulami hijira 173 ya bar duniya ya shiga kabarinsa bai taba kiran kaddamar da abin da ya rubuta ba mun je kurasana mun samu Abdullahi ibn al-Mubaraki hijira shekara 181 aka busna ibn al-Mubaraki yayi tawalifu da yawa amma bai kira taron kaddamarwa ba balle a samu bambancin farashin da yake zama cinikin da ba na musulunci ba kuma mun tafi Yemen mun tadda babban malamin nan Ma'amaru dan Rashidu dan Abi Amrin al-Azdi Ma'amaru hijira shekara 154 ya shiga cikin kabari bai taɓa taron ƙaddamar da abin da ya rubuta don musulunci ya ci gaba ba mun je rayu mun tadda jariru ɗan abdulhamidi hijira ɗari da tamanin da takwas aka busuna shi bai taɓa wannan taron ba mun tadda sufiyanu ɗan uyaina hijira ɗari da casa'in da takwas allaisu bin sa'adin hijira ɗari da saba'in da biyar shu'uba ɗan hajjaju hijira shekara ɗari da sittin wannan da muka lissafa jama'a babu ɗayansu da ya taɓa taron a zo a ƙaddamar da littafin da ya rubuta a tara mashi kuɗi babu ba muna ce babu ba karatunmu bai kai wajen ba a taimake mu a zo a gwada mana imamul bukhari muhammad ɗan ismail bukhari ana kiran shi imamul muhaddisina a wajen wasu malaman amma wasu sai sun ƙaddamar da imamu malik bunu anas bunu malik bunu abi amirin al-asbahi abu abdullahi al-madani tukuna a faɗi buhari saboda imam maliki daga ran da maman shi ta yi naƙuda ta haife shi zuwa maman buhari ran da ta yi naƙuda ta haife shi zaman naƙudansu shekara ɗari da ɗaya gabɗin da ka maliku kaka yake wa buhari karnan duk wanda ya girme ka da jike ya kara ɗari da ɗaya shi kuma da ka kanshinsa to yanzu muna maganan buhari ya je jaulan nemo ilimi ya ga mutane iri-iri in ba manta ba ya taɓa zuwa zawuyan wani malami sai ga malamin da ɗan yamcin sakaina yana iya ɗan kyarkyaran dabba sai buhari ya ɗan leƙa haka sai ga mafi babu komi ya ce malam babu abu a ciki in ka kira can nan za ta zo zannan cewa akwai abu a ciki to in ka ga babu fa ita ai daman ba dan ta ci bane don na kama ta ne yace to sai an jima lokacin da kai yaudari dabba da ka yaudari ni sai an jima sai an jima kawai sai an jima kuma dan je in bi takarduna duk katin da na karba gun wani in na gan akwai sa a cikin isnadin ka ta ma ina gaya maka dan sa ruwa tsumma dan goge ka karban addini a wajenka akwai hatsari Allahu akbar Bukhari da ya gama jaulansa ya zo zauna shekara goma sha shida yana ɗiba daga haddan da ya dawo da shi Bukhara. Haddan hadisi dubu ɗari shida ya dawo da shi daga fitansa zuwa san da ya dawo. To sai ya ga ba zai iya lafta mana hadisan nan dubu ɗari shida har mu samu abin da za mu gane ba. Sai ya zaɓi hadisan da wasu za su iya wakiltan wasu shine ya zuba mana hadisan da yanzu muke samu a cikin sahih bukhari yadda dan hajar yake cewa cikin fatul bari hadisi dubu bakwai da ɗari uku da casa'in da bakwai ma'al mukarran mutum mai hadisi dubu ɗari shida na kai banda na takardu ya tsakura maka abin da ko dubu goma bai kai ba amma sai da yake kara sha shida a zaune a zaune don yi su ba ma wannan dubu bakwai da ɗari uku da casa'in da takwas kai ka san akwai tsantseni shekara goma sha shidan nan da ya kammala Allah ya kaddara komin sammakonka wani dama bai bacci ba a tafiye kwan sai ya ga akwai su imamu ahmad dan hambali malamin sa malamin buhari sai ya ga akwai yahaya dan ma'inu malamin buhari ya ga akwai gwanaye in su aliyu bin madini da sauransu sai ce to ga abin da na yi ku ɗauka ku duba ne mawa faktu fihi abin da kuga na dace haka ne to ku gaya wa ma khalaftu wa khatatu fi ku gaya shine suka zanna suka ce ka ba marawi raunanan ruwatu guda 80 sake sun inganta gaba ɗaya raunana ne sanin su ne baka yi ba malam la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil to wannan shine ce Buhari haka ne Mawul Bukhari nan an haife shi ran Juma'a jama'a ranar Juma'a Buhari ya zo wannan farfajiyar ummansa ta yi naƙuda ta haife shi bayan an idda sallan Juma'a babansa ya dawo kawai sai ya tadda maman Buhari ta haifa mashi da ganin cewa taron sallah aka fito sallan juma'a annabi ya karbo yace to wannan dan nasa muhammadu ba sunan da yake dan nan sai muhammadun da daga arzikin sa aka same ne musulunci aka same ne salloli wa min jumlatiha salatul juma'a shine bukhari bayan sallan juma'a shawwal din da zamu shiga nan sha uku gare shi aka haifi wannan malamin hijira shekara ɗari da casa'in da hudu ya bar duniya lokacin sallan isha'i ana waki garin sallan azumi in gari ya waye za a tafi idin sallan azumi a daren kenan daren sallah kenan yaro an haife shi a watan sallah ya gama shekarunsa aka ɗauki ransa a ran da aka yi azumi na ƙarshe gobe za a shiga izin fitiri goben aka shiga da shi yana cikin mutattu aka yi janazar hijira ɗari biyu da hamsin da shida a lokacin wafatinsa haihuwansa hijira ɗari ɗaya da casa'in da hudu me za mu tambayi buhari yanzu wannan harka ta ƙaddamar da lissafi kai ka san dai mutumin da ya daina komi dan komai ya bar komi dan ya komi shekara goma sha shida ba fa mala'iki ba ne iya da hanji ba a zaune littafi ɗaya shekara sha shida ba na jin masu ƙaddamar littafin nan na tuwatuwa tasirin hasilin nan akwai wanda ya shafa shekara biyar rufi a babu kwamfuta ake tambaya kawai da an yi yes da no da mas da o shi kawai a kama ebowa kawai sai kuma kuma shi ne yi to su su buhari sirri suka yi a bayan taguwa suka ci tafiya kar ka mance ba mutumin yankin rake ne ba ba mutumin Nijar bane da gamborun gala rasha ka tambayi masu aviation in ka tashi daga Abuja zaka je Rasha su gaya maka zaune wanda zaka amma a bayan dabba yake gaula yake nema hadisi kuma kowa san tun daga raƙumi doki jaki alfadari ba shauƙa zoba ko akwai yadda ka kan garu haka wani wajen buhari sai ya shiga ruwa an ƙetara da shi wani wajen ma tsauni da tafiyan keke tafiyan yara ake hawa tsauni tukune je gangara ya ga malamin da ya ji ɗuriyarsa ya san hadisi a haka ne ya dawo kuma shekara sha shida a zaune ya hada aikinsa sai wani wakilin gwamnati sai ya gai shi kuma ya ga abin labari ya je sai ya gaya ma shugaban ƙasan bukhara ana kiran shi halidu dan ahmadu zuhali ita ranka yadda ina maka albishir malamin nan mai zuwa neman ilimin nan Muhammad ɗan Ismaila ya zauna ya haɗa hadisan annabi waje ɗaya ya kuma haɗa tarihi waje ɗaya ya nufin a tarihu kabir ɗin nan ta Imam Bukhari ni ina ba da shawari a sa ke ebo wannan littattafan ya zo gidan gwamnatin nan a ƙaddamar da su a mara kyauta ba fa buhari yake kwamishina wane minista wane dan gangan wane dan gaske wane a'a shi gani aka yi aikin yayi aka zo aka gaya wa kunnuwan gwamnati a kira shi a gode mar ya zo ya karanta jama'a su ji musulunci su ji haddagara aka turo dan aikan da ya isa linka tsakanin gwamnati da shehu buhari ka san dan aikan ma kai ma ka san sai an zabe shi yazo samu imamu yace masa an ce in gaya maka an gode ka dauko wannan littattafa naka tarikul kabir da kuma wannan sulhin hadisi na buhari ka dauko ka zo da ka karanta ne masuwa gabanni kuma da a taimake ka buɗan bakin Bukhari yake kullahu ana la adillun ilma wa la ahmiluhu ila babi salafin yace kai koma ga yawo shugaban ƙasa na Bukhari in ji ni ni la adillun ilma Allah ya hane ni in kaskantar da ilimi ilimi ya zama kaskantacce ni Allah kada ya gwada min wannan rayuwa kenan ɗaukan ilimi a je gaban ƙazamai ana nema abun duniya shehu ya gaya maka kenan ba ɗaukaka ilimin ba ne gayyata fa asamar ba kai da ka shata sati kana jin duk ministry ko ina masu jawani ya sanka jijuwa ya sanka wai kana so ka ga komishina in ya izini za ka saki a cillanta shi na zaune ne aka aiko amma ke ba zai kaskantar da ilimi ba wala ahliluhu ila abwabi salatin ka je ka gaya mar Allah hane ne dauki ilimi je ina bi kofar suwa gabanni da shi don abu abun duniya ba zai aka za gaya ma sarki a gaya shugaba maganar ta zafi sai kujerar mulki ta motsa yace to kaje ka gaya mar ko dai ya kaso ya zo nan mukaddamar ko kuma ya fita daga duk inda mulki na shafa buhari yace na zaba na bar inda duk mulkin kai shafa haka ya fita shi dalilin mutuwan buhari ko rasuwansa a kurance ƙauye ne kurance wai akan ya zo ya kaddamar da ilimin sunna a gaban shugabanni musulmai ba Allah bane musulmai a cikin haka yana kallo zai rabu da Allah zai rabu da mazala dan ba haka aka mu'amalanci addini ba san da annabi ya kawo ya tafi yana zanne a wancan gari na Kuranta in ya tuna wai an ce dauko ilimi wai zo gaban manyan duniya sai abun ya bata masa rai ranar sai ya daga hannu ya ce ya ubangiji na gane maganin takaicin nan ka ɗauki raina ba zan sake tuna da ka ɗauki raina to ka raba da kai ba zan sake tuna wannan raini wannan wulakancin da aka yi ma ilimi ba fa ma tamma shaharu daga ran da ya ɗaga hannun Allah ya amsa wata ɗaya bai yi ba fa mata hatta mata sai yanzu kenan shehu bukhari bai rasu a babban birnin sa ta bukhara ba ya rasu a ina a kuranta me ya da wai an ce ya zo ya kaddamar da littattafa a tara mar abun duniya malam kuma ni na sani duk wanda zai talifin nan na tafsir hasili in ka duba duka fince ne rawahu bukhari rawahu muslim to kaga su ba haka suka yi ba wala sai ka aje musu rawahu su kai ma ka je jaula ka samo ruwaya ce mun ji wannan bai kaddamar ba ko da yake na biyu ka dauki lisanul mizani malam ta hafizul asal asqalani ibn hajar hijira 852 ya bar duniya mujalladi na hudu na lisanul mizani shafi na hudu akwai malami abdurrahim bin ahmad bin al-afwah sunansa kenan sahihul qira'a wa naqli maluma sun masu tam dukkan karance karancensa a cikin inganci yake yi kuma in yake ya nakalto daga wani akan samu tabbas daga wani ne shi ke gaya ma duniya ka tabutu bi hatti alfai mujallad yake na zauna saboda musulunci ya ci gaba ina rubuta abin da na sani ina kawo cikin takarda sai da na rubuta mujalladi dubu biyu dubu biyu da rubutun hannunsa abdurrahim bin ahmad bin al-afwa in ka ɗauki lissamin mizani mujalladi na hudu shafi na hudu kaga wannan malami in ji dan hajaru asal yanzu wanda ya zanna ya rubuta mujalladi dubu biyu da tawada kai kaddara ma lokacinmu ne ake ta rubuce rubuta amma shi bai sa rana zuwa kaddamar marbuta sai littafin ka wanda duka duka shafi arba'in ne farko mukaddima san hatama talatin ne da takwas kuma duka cince rawahu tirmidhi rawahu nasa'i to ina rawahu anta kai ga me mujalladi biyu bari ya ko aka gada mun ji wannan in kada da buhari nawa biyu da kuma mun jero malamai goma sha hudu yanzu muna da mutum nawa goma sha shida duka marubuta kowa auto ne kuma international ne amma bai ba rubuto a rayuwarsa ya kira gwamna ya kira matarsa first lady second lady third lady ma as'alukum alaihi a wannan tafiyar ka sake ɗaukar lisanul mizani ta kasal ta askalani abul fadali mujalladi na hudu amma wannan karo shafi na 244 zaka ga Ali ibn Aqil ibn Muhammad Abul Wafa Az-Zufari wanda aka haifa hijira shekara 430 ya bar duniya 513 me zaka gani a lisanul mizani a mujalladi na hudu shafi 244 wannan Ali ibn Aqil ibn Muhammad Abul Wafa Az-Zufari na da littafi ɗaya mai suna Al-Fununu Al-Funun jam'u fanni daga farkon mujalladi na ɗaya zuwa mujalladin da ya rufe kataman da shi mujalladi 600 ne gafa kuma bi khatti yadi mujalladi ɗari ɗari ɗari ɗari alfunun ga magabacin ali ibn aqil bin muhammad abul wafa az-zufari ina zaka duba kaga ta jamansa lisanul mizani mujalladi na hudu shafi 244 wannan bai kai ya kaddamar ba ai ko baka da kudin sa ya mu da mu je mu kashe kwakwatan ido mutum ya zauna da a rayuwarsa akwai fa bacci ku ce daya akwai so haƙin iyali akwai fa wanka akwai sallah a haka fa ya su fa ya rubuta littafi ƙwaya ɗaya mai mujalladi ɗari shida kuma ba shi kenan ba a daga cikin tawalibinsa ne akwai ne ɗari shida ba wai shi kenan nan ya fara nan ya ƙare ba malam yaya in ya ya rubuta abin kaddama ko bai rubuta ba to bai kaddamar ba saboda shi bai san addini da kyau ba wannan malamin walamma tamma ko walamma tuwafiya lam yakhlif siwa kutubahu wa malabisa wannan har ga wutan nasa ya bar duniya ba abin da ya tara na kayan duniya daga takaddun da ya rubuta sai tsummokinsa na sawa da aka haɗa su aka musu kili sai aka samu rabin kuɗin zai iya saya man likafani turare zuwa bisinaki rabin kuma dama bashi ya addabe shi gafar amala aka bi takardun da ya rubuta wa nabina wa nabina aka biya bashi me mujalladin littafi ɗai ɗai ɗai ɗai nawa ɗari shida amma abin da ya bari a duniya tsakanin littattafan nasa tsakanin tsummokinsa da aka hada rabi ya tafi a bisansa rabi ya tafi a biyan baki ina benayensa shi ko shi bai san hawa gidan sama ba shi ina hannayen jarinsa a dubai ko kati sanin duniya ne kai ma ba ƙauye kaɗan littafin almadariku ta alƙadi iyad bin musa yusuf alƙadi iyad hijira ɗari biyar da arba'in da hudu ya bar duniya yana tarjaman alƙadi isma'il bin ishaq al-asdi alƙadi isma'il bin ishaq al-asdi hijira ɗari biyu da tamanin da biyu ya bar duniya na da littafi ma'anin qur'ani wa irabuhu shi wane alƙadi isma'il bin ishaq al-asdi in ji wane in ji alƙadi iyad bin musa yusuf wannan malami na da littafi ma'anil qur'ani wa irabuhu juz'i 25 ne a fanni ɗaya kawai volume 1 zuwa 25 duka da hannunsa ya rubuta ɗaya kenan na da littafi ar-raddu ala muhammad ibn al-hasan shi kuma yayi cikin mujalladi 200 ne ɗari biyu gafata malam da rubutun hannu da fitilan man gida mujalladi ɗari biyu ne na da littafi mai suna shawahidul muwatta shi kuma da aka hada aka daure sai da aka samu volum 500 hamsa mi'atu mujallabi 500 littafi daya littafi mai suna daya shawahidul muwatta amma da aka hada sai da ya ba da volum 500 yanzu ka gaya mun شواهد الموطا بولم 500 الرد على محمد الحسني بولم 200 نوا 700 معاني القرآن وإرابه مجلد 25 a littafi uku ka samu bolum ɗari bakwai da ishirin da biyar ya kai ya kira gangami manya su gwamna su zo a bashi kuɗi ko bai aiki ba amma koko iliminsa ne jaulansa ne ba tince da ɗauke ba ne da tsokane da ya fata a nasa ne amma ya bari ne don addini ita ka ɗau littafin a ɗabaƙatu ta abdulwahab bin ali a subki akwai tajuddin subki akwai ta iyuddin bin subki to an ce subki karami ɗan kenan shine abdulwahab karami fa a wajen masu tarjama ba a gunmu ba a'a ba a gunmu mu dukan su manya ne amma sukan ce Abdul Wahab bin Ali as-Subki shi da yake na babban subki to wannan subkin a cikin tabakatun sa to wannan subkin ya bar duniya hijira shekara 771 na da shekara a cikin kabari na da shekara uku ibnu kafirin kenan addamaki yaji to shi wannan ɗin ya kawo yana faɗa in ka ɗauki wannan ɗaba ƙasosa shafi na saba'in da biyar ya ce maka akwai abdul aziz bin ahmad addiniyari shi abdul aziz bin ahmad addiniyari hijira shekara ɗari shida da casa'in da hudu ya bar duniya shi zama ya yi tafsirin Qur'ani ne amma ya kawo shi a nazari a waƙi ban ji kun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka duba wahalan fassara Qur'ani gun mufassiruna kuma ka duba yanda ya zauna ya kawo shi na zaman kuma duk duniya ta yadda jarin da ya amfani da shi na ƙawanin shi'iri da buhuru duka sun cika amma tafsiri mujalladi biyu bai yi taron kaddamarwa ba da yake shi ma gaula ne bai san kuɗi ba bayi da wayo shi bai san sunna ba sunna ya ɓuya mara shi bidi'i ne sai kawai aka sha da shi a banza kawai shi bai san sunna ba ka kuma ɗaukar misali kuke kuna bibiyan abin da muke jerawa dan muku asani sai kun gaya mu sunan malaman nan fa gaba ɗaya yawwa dan ina amfani ni ina karanta ku kuna lissafa na tambaye ku ku ce to mun bi kan a in mutu guda kaza ne sai mu daga mu gani to wa'annan su ba san musulunci ba wannan muna maganan wane ne muna maganan Abdulaziz bin Ahmad Ad-Dimyari mun ce hijira shekara 194 ya bar duniya ka sake daukar lisanul mizani ta dan Hajarul Asqalani tarjaman Abdulsalam bin Bindar Al-Qazwini Abu Yusufa Al-Qazwini shi wannan magabacin yana da tafsiri mujalladi ɗari uku ne rubutun hannunsa wane abdulsalam bunu bingar abu yusuf al rubutun hannu ne amma bolum ɗari uku min ha cikin bolum ɗari uku nan bakwai daga ciki ya fara ya ƙare ne a ba da haƙƙin fatiya ita ɗaya ne alhamdun nan alif din nan istigraqiya zuwa waladdallin wannan tsakani su suka ja mujallabi bakwai cikin mujallabi ɗari uku ban san ku ba ni dai ido na na kaikayin ko ban mallake su ba ma in gansu kai ka san an ba fatiha haƙoƙinta to amma bai kira ƙaddamarwa ba da yake shi mala'iki ne bai ci bai sha shi bai ke fane kuma kayan jikinsa bai mutuwa balle dinka kuma bai malam iya cin abinci ina ce ko an dauke mara ne shi da ya hada littafin sai ya kira dukkan malamai yace kun ga abin da nema musulunci duk dan da ya yadda ya zo muka zauna da shi bai gudu ba ina karanta mar yana ji har dai muka yi sauka bai gudu ba to dan ba shi gaba daya sai suka dauka karewa ne ashe abin da ya zuba a cikin matsa kurayi in ya ja karatun ciki ashe baƙetul bayanin kuma yana nan ne malam duka gudu suka yi babu jarumin da ya kai shekarun da aka yi hataman balle ba a baki kuma kowa akwai zangon da ya ga kawai nan haza jira'u baini to zaman sauraro ba ya fa karanta kana ansawa makarantar tawa yaya bai kaddamar ba shi arna ne a zamaninsa ba masu kijin musulunci su to Allah musu albarka yana da wani littafi mujallabi daya cikakken mujallabi ba amma aya ɗaya ce fasa faɗin Allah bismillahir rahmanir rahim wa taba'u ma tatallu shayatinu ala mulki Sulaiman daga Sulaiman din nan kafin a je wa ma kafar a iya nan ne ya tada mujalladi ɗaya tsintsine ne yana faɗa abin da Allah yake yi muna samun wannan aya a sotu baqara ita ce sura ta biyu kan aya ta ɗari da biyu shehu suyuɗi a dabaqatul mufassirin sa suyuɗi muna faɗa kullun hijira shekara 911 ya bar duniya Allah ya mar rahama a dabaqatul mufassirin ta suyuɗi ya ka abin da ibnu hazamin al-andalusi kowa ana magana dan hazamu ya san an zo maganan wani mutum mai tsatsauran ra'ayi wanda ba gwani a gabansa in ba shi ba shi yasa duk mazahibin nan sai da yayi su in yi je kawai sai ya ga cewa ya ci gyaran maluku anan sai ya wuce maluku in ya kama shafi'a shafi'i bai iya ba sai da ya zaga mazahibin ya dawo ya tsaya kawai yana kallon mazahibin kuma mazahibin kuma sa kallon sa aka jima kenan sai ya narke jikin imam dawud bin ali az-zahiri sai tasu ta zo daya shi yasa ake ce ibnu hazm al-andalusi az-zahiri dawud bin ali az-zahiri to shi ibnu hazm din wasu malama sun ce kafin ya mutu ma ya zama kuturu Allah ya lalata fatan jikinsa to su arifai na zamanin suke ce to wannan bai rasa nasaba da yanda ya dinga zagin bayin Allah ya dinga kushe salihan bayi yana jifan su da iyagun kalmomi to aka fara man kankanuwan babbaka eh babbaka kafin a je tafashe kuma in ka je ka tambaye matanka da tafashe da babbaka wanne ya fi cin ice in kana tefane ai ka shi ma san da yake ai tefane ya gane eh ya gane can ya fi jan kuɗi da yawa saboda azaban can ɗin gali za ta bi damu kina eh nan kuma an masa ɗan sama sama ne shi ibnu hazami da ya ga tafsirin babban magabacin nan baqiyu dan mukhlad baqiyu ibn mukhlad ko baqiyu ibn makhlad ibnu hazami ya duba ya ga yanda aka yi markan sani ana gaya wa al'umma abinda qur'ani ya zo da shi yace aqqa annahu lam yu'allif fil islami mithla tafsir yace ni abuna an yanke ba wani kaulani ba kokonto in dai a wannan musulunci ne to ba a rubuta tafsirin da ya kai wannan ba to shi ma bai kaddamar ba bai kaddamar ba jama'a bai kaddamar ba nace shi ma bai kaddamar ba ya bayar ne a yi addini kau akwai wanda ya lissafa mana iya a imman da muka duka duka kowa a cikinsu mu'allifi ne mu'allifi ne sun kai nawa a jumlatanci suna da yawa saƙonmu na yau da za mu tsaya shi ne ƙaddamar da littafi ba aikin salafin salih ba da an samu ran da annabi ya kaddamar da alqur'ani dai shi ne tafin da ya zama to jami' li kulli khairati to ba kaddamar ba manyan makaranto yanzu nan makka madina basara kufa yemen duka ba su kaddamar ba mun zo mun bi wa'annan ba su kaddamar ba to yanzu kenan muna tazan taron maulidi an ce ƙari ne a addini ahlu sunna ba sa yi kuma suke ce a daina yi to mu ma muna cigiya taron kaddamar da littafin da ake ce matasilul hasili du abin da yake ciki ebowa asu kuma shi wanda aka ebo din nan a babban rumbunsa shi bai wannan tuwatuwan ba to kuma mafi munin harkar sai aka ce wannan littafi babban mai kaddamarwa jahilin da koshin faɗan farko ba ya karanta ba kaga daga nan an sa mutu akai bai'ul majhuli shine zan yi amma tunda shine uban baitul mali shine babban mai kaddamarwa da ya sauka na biyun ma kanin wannan ne duka wai kayi fanko to bai sani ba sai an gama duttuwa to nan gafa ta malam sai in ce to a mun gode mai girmawa ne mun gode mai girma wanda mun gode Allah ta ka muku da firdausi to lafiyar dausu ne zo kofi ko ai inda a nemi firdausi jannatin firdausi ai sai an ji Allah wannan riya wannan tuwa sai ce to kuma bari ku ji ainihin kuɗin littafi ɗan kuke faɗa fa a wajen to yanzu za ku ji asalin kuɗin daji ɗari biyu ɗan agaji ku zaga to wannan a musulunci kabba wannan shi ne duk malamin da ka sa shi a gaba kace ya gwada maka abu guda ɗaya a masa faraki daban-daban a waje ɗaya da kuɗi ɗaya duk buyu a duniyar musulunci babu wani wadaka ina so in tsaya yau mun rufe wannan tafta mu rufe kyaftan ba musabaka a gun salafu babu kuma kaddamar da take a gun salafu gobe kuma za mu duba wata gabar haka dai haka dai haka dai kuma har kuma mu isa inda za mu tsaya an Allah ubangiji ya mana jagora mun gode Allah ya bada lada ɗazu mun samu labari akwai mai girma sarkin kogin bor Allah ya masa rasuwa masoyin ma'aiki ne tare muke maulidodi a yankin sa kuma tsohon makaranci ne yanzu malam Umar dan bayara Umarul Khairi da ya zo faɗa sai da majiyan maye da ya je ya karantar da addini a hanyarsa na komawa ya faɗi faɗi wanda kuma daga nan daga nan daga nan juma kaɗan kuma ajali ya cin masa to muna roƙo duk wanda suke nan da wanda suke jin mu a rediyo a yi ma wannan gawurtaccen malami gashi malami gashi basarake gashi masoyin manzon Allah cikakke amar gidauniyar kul huwallahu dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha ɗaya niyya zuwa ga dattijo sarkin kogin bor Allah ya bashi ladan mu ma dalilin masa addu'a Allah ya mana gafara muna da minti ɗaya ne na addu'a ko na karanta tambaya minti biyu to ja takarda ɗaya in guntuwa ce in ka ga dogon tambaya kawai sai ka ajiye ta ajiye Allah ya saka mana dukan mu da su to to to to to to to to an yi sa'a daman mu ba alƙalanci ya samu ba ya ce addu'a za mu yi Allah ya kwato musu shi ma kanin baba Allah ya ganar da shi hatsarin ci gaba da rike kayan da ba nasa ba Allah ubangiji ya sa karfinsa da iyawansa da nasararsa mu kuma dami kankan da kai mu haɗa niyoyin mu da bukatun mu a fatiha ma salatul fati kuma da za an ce a suna mutane hala yawancin mutane suna manta cewa an dawo da karatun nan fa karfe hudu da rabi dot Allah don annabi a bada haɗin kai a fara da kai a tsare da kai in Allah da sai ga ai infana fatiha ma salatul بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين